وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyyah على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك سوري يربوك رحمه الله تعالى يوضا متقبا دقين مكبايا فينا ثلاثين دقيقة halimatu sa'diyya wanda ta raini manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take bayanin irin albarkan da suka samu a dalilin daukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya mun karanta lokacin da suka yi komawa da ta haukan jakarta wato macen jaki sai ya kasance tana wuce tawaga gaba daya alhali kuma a lokacin da suke zuwa ita ce kuran baya yanzu kuma dalilin an dauki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jaka ta ƙara sauri ita ce a gaba shine take ba mu labari tana cewa wa hamalkuhu alaiha mai an ga wajen ko na ɗauke shi tare da ni akan jaka fa wallahi la qata'tu bil rahbi ma la yaqdiru alayhi shay'un min humrihim take fa wallahi ina randuwa da Allah la qata'tu bil rakabi nakan yanke rundunan ko tawaga ma la yaqdiru alayhi shay'un min humrihim fagen da jakunan su ba za su iya kaiwa ba, hata inna sawahibiyya har sai da yake ƙawaye na suka ce, da ya kunna ni suna ce mini, ya nata abi zuwaibin, ya ke ɗiyar abu zuwaib, wai haki, mai ya faru ne, mai ya faru, shine wai haki. Wannan kalma tana da fasara guda biyu, fasara ta farko wai haki. kaitonka fasara ta biyu waiha me yake faruwa ne to duk yana iya daukawa amma mafiya yawa waɗanda suke amfani da wannan kalma cikin larabawa ba wai suna nufin in suka ce kaitonka ba wai suna nufin mummunan addu'a ko zagi ba ne ina fata an gane saboda a cikin kalmomin su ne sun saba faɗin haka eh ai kamar ana cikin magana ne sai abokin maganar kai sai ka ci kaniyarsa eh abokin wasa zai faɗa mu abokin wasa ko da tido da dattawa ne shekaru saba'in da biyar biyar ko tamanin tamanin sai ɗaya ya ce ma ɗayan kaniyarka ya yi kaniyarka ai ba zagi ba ne eh ba zagi ba ne an bai saba faɗa ne saboda ƙarami bai sai faɗa ma haka babba ba ko babba ba amma dai tsarin juna suna iya amfani da waɗansu kalmomi waɗanda yake ba mummunar magana ba ce a tsakaninsu ko kuma ba mummunar addu'a ba ce don wani lokaci annabi yakan faɗa masa abu ya kace wai ha to kace kai tonka amma ba mummunan addu'a annabi yake nufi ba yana nufin ya kamata ya faɗaka ga maganan da za a faɗa maka saboda aka suka ce wai ha me yake faruwa ne ke yar abu zuwai rabi'i alaina ki sassauta mana mana mai yiwa da jakarki tana fama da yunwa yanzu kuma jakarki ta ci abinci shi yasa take ta sauri ta wuce mu tunda su hankalinsu ba zai je kan wato yaro ɗan reno da aka ɗauka a matsayin maraya ba tunda a lokacin ayi mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama bai wuce shekara da ya duniya ba watanni ne bai ma kai shekara guda ba kuma annabcinsa da manzancinsa ya bayyana ne bayan shekara arba'in sai da ya kai shekara arba'in sai dai kuma dattakunsa da amanarsa da mutuncinsa ya bayyana ne a lokacin da yake saurayi kuma kakansa yana hasashe ko kakansa idan aka yi masa shimfida ga ɗakin kaba idan ya zo ‘ya'yansa ba sa zama ‘ya'yansa ba sa zama su ne babbanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har da ƙananan cikinsu ba sa zama a kimfidinsa jikin ɗakin kaba amma in jikansa ya zo zai hau idan mahaifinsu ya zo sai su ce ma jikan kowa gefe ai kamar misali a ce mahaifinka ne da sauran ‘yan uwanka sannan kuma da ‘ya'yanka a wajen sai wani ɗanka ya je zai taka filo ko zai abu na ya kana iya masa barazana ka ce kaza shi kuma kakan ya ce a kyale shi saboda jika ko ya hau kan kakansa ai ba zai yi magana ba kai kana gefe kana ta huci shi kuma in ka huce a kansa shi kuma huce a Allah ya kyauta yadda ake ce jika mai wahalar da kaka saboda jika yana wahalar da kaka to haka ne aka samu amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kawai Abu Talib ko kuma Abdul Muttalib ya kasance yana zama da shi akan kida guda duk ƴaƴan suna gefe da sauran jikoki suna masa tsawa sai ce a sai ya ce mahaifinsa bai san shi ba shi ma bai san mahaifinsa ba sannan mahaifiyarsa ita ma ta zo ta rasu don mahaifiyar annabi ta rasu yana da shekaru shida ne a duniya kamar yadda za mu gani shi yasa maraicin ya haɗu masa da yawa kuma kakansa ya rasu yana da shekara takwas babbansa ya ɗauke shi abu talib saboda wasiyyar da kakan ya yi tun daga shekara takwas har annabi ya kai shekara arba'in aka ba shi annabci kaga shekaru nawa ya yi da abu talib shekaru talatin da biyu sannan aka zo aka ba da annabi annabci ya shekara goma a shekaran da annabi ya yi isra'i da mi'raji da tafiya fa'ifa a shekaran Allah ya karɓi ran abu talib da nana khadija kaga shekara uku ko biyu da wani abu kafin hijira kenan saboda haka Abu Talib ya zauna tare da Annabi ko Annabi ya zauna a hannun Abu Talib shekara talatin da biyu sannan da annabci shekaru goma kaga ya zamo arba'in da biyu kenan a hannun babban to haka tarihi ya yi bayani na'am to waɗannan dai ƙawayen halimatu sadiya suna neman ta yi sassauci ta takaita tafiyan dabbanta tare da yaranta marayu suka ce alaysat hadhihi atan suka ce wannan ba abin hawancin nan bane wannan ba ta karki bace allati kunti karate alaiha wanda kika fito akai muna tsere miki kina ce mu jira ku yanzu kuma kin zo kina tsere mana to ke ma ki jira mu wa aqulu lahunna halimatu sadiya tace sai in ce musu bala wallah haka ne dabbance bala wallah haka ne wallahi akwai inda bala wallah bala ba haka bane yana yana da fassara guda biyu nan bala wallahi eh haka ne akwai inda kuma bala wallahi ba haka ba ne amma nan haka ne da ina fatan da larabci kenan yasa wannan littafi yana da daɗi yana koyar da kalmomin larabci na fiyu waɗanda suke idan mutum ya rike su yana yi lalle balarabe zai tabbatar da cewa kana jin larabci to sai ta innaha la hiya hiya ta ce ita ce dabban ce a kanta na zo kuma a kanta nake komawa sai dai an samu canji ne fa yaqulna sai su ce sai kawayenta su ce wallahi inna laha sha'anan wato suka ce mata lalle wannan dabban ki akwai sha'ani na musamman saboda muna ganin abin mamaki qalat halimatu sadiya tace sun maqadimna manazilana sa'annan muka zo masaukan mu min biladi bani sa'ad gidajen mu na anguwan bani sa'ad wa ma a'lamu ardan tace ni fa ban san wata kasa ba min ardillahi cikin kasashen Allah ajedaba minha wanda suka fi tsananin fari kamar namu fakanar ganami amma sai aka wayi gari dabbobi na in ka ji an ce maka alganam ana nufin ƙananan dabbobi a wakai da tumakai idan akwai shanu da raƙuma ba a cewa ganam zaka ce sahibu ganam wala ganin da awakai da tumakai ne shi yasa in aka ce zakatul ganam zakan ƙananan dabbobi akwai malaman da suke fahimtar cewa idan kana da tumakai guda arba'in a guda ashirin awakai guda ashirin to za ka fitar musu da zakka saboda sun amsa sunan ganin wala gana ina fata an gani awakai arba'in tumakai arba'in na sun ga akwai bambanci layin su ba ɗaya ba ne amma ka ce za ka haɗa su waje guda to amma dai abinda masu yawan malamai suke fassarawa bahimatul an'a idan aka dauki bahimatul an'a to za a samu akwai ainihin raƙuma sannan kuma akwai mai akwai shanu sannan akwai tumakai akwai awakai kamar yadda Allah ya ce samaniya ta zuwa kun ga an ambaci min al-ibili wa min al-baqari wa min al sai dai yace wa min al-ganami wa min al-ma'az kenan wa min al-kharuji ina fata an gane amma dai samaniyata azwajin samaniyatu azwajin din nan idan ka zo zaka fassara raqumi da raquma saniya da sa akuya da bunturu tunkiya da rago a gaga an samu samaniya guda takwas kenan to kar mu shiga tafsiri alhali wata ramadanin bai zo ba na'am tace wa kanar ganami ko fa kanar ganami taruhu alayya wato kananan dabbobi na suna dawowa da yamma hina kadimna bihi ma'ana a lokacin da muka tawo tare da Muhammadu a matsayin abin mu dabbobin nan suna dawowa shiba'an lubbana, shiba'an kosassun lubbanan kuma nononsu yana cike, saboda ko ba filatani ne a yanzu masu kiwon dabbobi. Suna son a ce idan dabbobi suka je kiwo suka dawo a samu nononsu ya cika da yawa. sai ba su damu da ainihin kokinsu ba sai sai zan ka sayo sa a ruga kace za ka yanka da sa ɗin da aka yi kiwonsa wata biyu ko wata uku a gida za ka samu da bambanci idan ka ɗauko mace ta ruga saniya kenan za ga ta fi ba da nono da yawa akan wanda aka zo aka ɗaure ta a gida aka takura ta za ka samu akwai bambanci saboda waɗanda suke da walwala sukan yi kiwo su ci abubuwa da yawa to wannan yakan sa nonon su ya ɗanyi yawa tunda su kuma abincin su kenan wannan muna faɗin abincin larawa ne ba abincin mu ba mu ga shi muna da filanin da yawa ma abincin su ke girma ne wani ba filatinin ma sai wata guda bai shafura ba eh to ba ga shi a kawo mana kindirmo kai ta neman fura a unguwar la ta rasa ba ko ba gaba da malamin na'am to wannan kenan shi yasa kar ku ji mamaki don suna ta insistin ko suna jaddadawa cewa dabbobin su nonon su ya cika saboda su abincin su kenan mutumin da zai ka nono da daddare ya kwanta ya bacci hani an mari'an ko da rana ya haɗa nono da gurasa ya yi ka wannan ya ci wannan ko ya ci wannan ya ka wannan ko da safe ya haɗa da gurasa kaman kai ne da safe ka samu masa masan na a ce da miyan farfesu da hanji da naman kifi a ciki na ji masu na'am sun yawa saboda samun sanayin to ka zai idan mutum ya ci irin wannan ai sai dai ya ta ɗora ruwa a kai to sai fa nono a wajen su da gurasa kaman haka ne to shi yasa take ta maimaitawa abinda da take so ta nuna mana dabbobin su tun daga ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan dabbobin su suka dawo daga wajen kiwo suka zo da nono a cike sabanin da tace fa nahliba wa nashraba mu tatse mu sha wa yahlubu insanu wa ma yahlubu insanu kasarata labanin tace amma sauran makwabtan mu ba mutumin da zai tatse nono ko da digo ɗaya ba zai samu ba dole a hakura a bar mu dabbobi ƴaƴan dabbobi tana amma mu yanzu ƴaƴan dabbobin mu su samu mu ma mu samu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yajiduha fi dar'in amma makwabtanmu ba sa samun nono sai karfi hatta kana alhadiruna min qaumina har waɗanda suke kusa daga mutanenmu ya kuluna suna cewa ru'yanihim ga makiyayansu israhu haythu yasrahu ra'i binti abi zuhayd ku je ku yi kiwo a inda makiyayin wato diyar abi zuhayd yake kiwon dabbobinsu alhali abin daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ya za za ga harkokin kasuwanci za ga dukanku kun bude shago kuna sayar da abu iri daya amma wanda Allah ya nufe ki da arziki sai ya arziki wanda Allah bai nufe ki ba zai ba dukanku za ku bude trader kuna sayar da abu daya amma sai Allah ya azurta wannan ya tsiya ta wannan saboda wallahu yaqbidu wa yaqtu wa ilayhi turja'u abinda Allah ya ga dama shi yake aiwatarwa na'am yaquluna li ru'yanihim eh ru'yan jam'i ne ne eh na arra'i shine makiyayi ko ru'a ru'a bil ayn wal hamda na'am wailakum bimana kai kan ku israfu haiku yasrafu ra'i binti abi zuhair ku ringa kiwo a inda mai kiwon diyar abi zuhair yake yi mana wa taruha agnamuhum diya'at amma duk da haka sai dabbobin su su dawo cikin yunwa ma tabittu bi qatrati labani ba za su iya ba da digon nono ko da guda ne ba wa taruhu ganami shiba'an lubana halimatu sadiya ta ce ni kuma dabbobi na su dawo da yamma a koke da nono a cike falam nazal na ta'arrafu min Allah ziyadata wal khair ta ce ba mu gushe ba muna neman kari a wajen Allah da kuma alheri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wannan ya gwada halimatu sadiya tana da tauhidi kwarai da gaske tana da tauhidi tunda Allah ne mai kawo arziki ai kamar yadda muka ambata ne jiya a dalilin wani sai Allah ya faɗaɗa maka arzikinka a wannan arzikinka a dalilin wani sai Allah ya biya ka ka yasa in zaka yi alheri to karka takaita wani lokaci zaka je ka ajiye alheri ma baka san ina ka ajiye ba amma an fi son ka yi haka saboda kauce mariya tunda an ambace sabatun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu mutane guda bakwai da Allah yake ajiye su a inuwansa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ranar takin alkiyama a cikin su akwai wa rajulun tafaddata bi sadaqa fa qaha hatta la ta'lama kimaluhu ma tunfiqu yaminu na bakwai shine wanda yake sadaka da hannun dama hannun hagun bai san abin da yake bayarwa ba shi ne wasu malamai suka fassara da cewa in kana da kudi a jiyonka kawai in ka sa ka dungulo kawai ka mika saboda in ka kai wannan matsayi za ka yi haka yanzu ko liman ya karbo fenkin ɗinsa ya sa aljihu a hanya in ya haɗu da wani dattijo yana iya sa hannunsa kawai ya dungulo ya mika tunda ya ya sun dauki da wainayen gida ba magana eh kaga sai ka dauka ka bayar ko kuma a cikin duhu ko ka ga wani bawan Allah wanda yake ma baka san daga ina yake ba kawai ka gaishe alarme ka ce to bawan Allah ga kina ba ka tsakani da Allah irin wannan la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نكرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إن كيف تتفيا تصفوا ne. na sakamakon abin da suka aikata kamar yadda yake a zamanin annabi sai akwai masallaci da abin sadaka ta yake ne yanzu kaga kuike a masallaci ce wani ba Allah ne ya dawo daga kasuwa ko daga wajen tafane amma da a masallacin annabi mutum ya shigo ya ga kunci kawai sai ya gaba da shi Nuna magariban nan ma na shigo na ga waɗansu kwanuka guda uku a jere to ka da a zamanin annabi ne kawai sai ya kunci mai biyan ajiye na kama kenan eh saboda hasake na abin da ya gwada mun a cikin waɗannan robobi guda uku da na gani mai yiwa ɗaya a ciki akwai masa a ciki ɗaya akwai farfesu a ciki ɗaya kuma zai mutu yanzu ya bude zai samu dambu ne a ciki ko kwaɗon ganye ne kawai a ciki na'am saboda haka idan mutum ya kasance yana alheri to Allah ta baraka wa ta'ala sai kara maka alheri Allah ya taimake mu tace falam nazal na ta'arraf min Allah ziyada wal khair tace muna neman kariya wajen Allah da alheri hatta madad sanatahu har sai da shekaru biyu suka wuce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen Halimatu Sadiya shekaran da za a yaye ki tace wa fasaltuhu kuma na yaye ki muna tare da shi sai dai ga karin bayanin da ta yi wa kana yashubbu shibaban ya kasance yana girma wanda yake la yushbihul gilma ba kamar na sauran yara ba wannan ba abin mamaki ba ne eh kamar yadda yaran birane ko na jiyare suke girma sabanin yadda yaran ƙaunuka ko na talakawa suke girma sai dai irin ku kawai zai ga wani ya taki ƙulƙul ya taki da girmansa haka sai shekarunsa nawa ne sai ka bi shekarunsa ba su da yawa gobe zala sallallahu alaihi wa sallama ya girma da wuri kashinta ya yi ƙarfi da wuri kuma ubangiji ta'ala yana gwada haka jefi-jefi ga waɗanda ya zafa kamar abin da ya faru da nana maryam radiyallahu anha ko kuma za mu ce sallallahu alaiha wa sallam nana maryam sai tunda mahaifiyar annabi isa alaihi salam ai ita ita ma ta kasance ta girma da wuri tunda mahaifiyarta ta yi addu'a falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha unfa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal unfa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim mece ta yan gaba فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن sai Ubangiji ya karɓe ta karɓa mai kyau saboda addu'an mahaifiyarta, wa an bata nabatan hasanan, sannan kuma ya tsirar da ita ya girmar da ita girma mai kyau, shi ne malaman tafsiri suke fasarawa nan da nan ta girma wa kafalaha ko wa kafalaha zakariya wa kafalaha zakariya ya sanya renonta a hannun annabi zakariya mun masu fasarawa masu karanta wa kattalaha an maishe ta maqulun bihi kenan fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin fataqabbalaha hadin nan damirun ne mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbi maqulun bihi da taqabbala wa ambataha ai ambataha shi ma fi'ili ne asalinsa na bata mujarrar sulati kenan amma ambataha mazid ne na sulati bil hamza litadi shi yasa haɗin ya zamo da nurin mabnun ala sukuni fi mahalli nafsi maqulun bihi wa ambataha nabatan to nabatan shi kuma menene yau tamyizi kenan shine mazhar don an bata nabatan ne an an yi amfani da kalmar nabatan maimakon in bata domin a gwada maka annabtu fa ambataha nabatan hasana fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin fa ambataha rabbuha nabatan hasanan wa kaffalaha rabbuha zakariya eh misali kenan na'am an gane ko? muje gaba wa kana yakubbu shibaban la yushbihu al-gilmana falam yablugh sanatayn hatta kana gulaman zahra annabi bai kai shekara biyu ba bai kai shekara biyu ba sai da ya kasance yaro ne mai karfi in aka ce jafaran ana nufin mai karfi yana da karfi ba kamar sauran yara ba saboda akwai kariya ta Allah kariya ta musamman wannan tun yana da tun yana ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa wannan kariya eh saboda haka har haihuwanta da girmansa Allah ba zai kyale shi ba har manzon Allah ya zo ya bar duniya Allah bai bar shi ba kuma kamar yadda Allah ya haɗa sunansa da sunansa kaga Allah bai bar shi ba har ya zuwa ranar takin alkiyama ranar kuma da zai sake fitar da matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda in ka kasa ceto manya manya ɗaya daga cikin manyan ceto akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-maqam al-mahmud na'am saboda haka falam yablugh sanataini bai kai shekara biyu ba hatta kana gulaman jafara har sai da ya kasance yaro ne mai ƙarfi qalat halimatu sadiya tace fakadin na bihi ala umme ta ce sai na ɗauko shi na kawo shi mahaifiyarsa wajen mahaifiyarsa bayan na yaye shi wanda ya gwada annabi ya kai watanni ishirin da wajen hudu kafin a yaye ba lallai ne yaro ya kai shekaru har biyu ba kafin a yaye shi ba lallai ba ne in aka samu wanda yake da lura shi kenan ko wanda mahaifiyarsa ba ta haihuwa da wuri yana da kyau a kai shekara biyu ne don dai shekara biyu za ka same shi yana da wayo sosai kamar yadda muke gani ba mamaki alhaji aminu kai ma a lokacin a kafin a yaya ka kakan yi gudu ka yi wasan ka kawai sai ka zo da gudu kuma ka kama nonon mahaifiyar ka kai ko ba ka bane ana ga akwai bambanci tsakani ai wanda ya yawa haka ne amma yanzu sai ga yaro an yaya yake amma ba zai iya tashi ba ya tashi ya gudu ma ya tashi ya gudu ma ba zai iya ba na to amma fa kun san da ta yaye shi kamar yadda waɗansu malaman tarihi suka ambata sun ce ta kai shekara biyu ne saboda albarkun da take gani ba ta son ta rabu da to abin bai zaya a nan ba ta dauko shi ta kawo shi wajen mahaifiyarsa a dole ne sai da ta kawo shi wajen mahaifiya sai ta ce amma fa akwai magana yaro dai gashi yake kara biyo an yayi ta ce amma ni abin da nake lura in aka bar shi a birnin makka irin cututtukan da yake kama yara din nan fa zai kama shi ta ce ita abin da take gani kenan saboda haka abin da ya kamata ta a sake ba ta yaron ta koma da ke yanzu kan ba shayarwa bane kamar yadda da bakinta take faɗa ta ce ta yi ta lallaɓan uwan ta ta kawo mata matsaloli in an bar yaro a cikin makka to zai fuskanci matsaloli karshen uwan sai ta ce to shi kenan na ya take sake komawa da shi ya sa ta sake komawa da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine bayanin da zamu karanta gaba kala ta ce faqadimna bihi ala ummu ta ce sai muka kawo shi wajen mahaifiyarsa wa nahnu ahratu ala muktihi fina amma mu muna tsananin kwadayi ko begen ya zauna tare da mu lima kunna nara min barakatihi saboda abin da muke gani na albarkansa fa kallamna umma muka zo muka yi magana da mahaifiyarsa wa qultu laha halimatu sadiya tace nace wa mahaifiyar law tarakta ibni indi da zaki bar dana a wajena hatta yadluza har sai yayi kauri sosai har sai yayi kauri sosai da zai fi fa in ya kira alaihi wa ba'a maka tace ni ina jin tsoron annoban maka ya tafke shi idan ya ramfe shi to fa mutuwa zai amma ki ba mu shi mu koma da shi قالت حليمة سعدية تتي فلم نزل بها حتى ردته معنا ba mu gushe ba muna lallaban uwa har sai da ta amince mahaifiyar manzon Allah ta amince ta bar mana manzon Allah muka sake komawa da to amma bayan an koma da shi ana kyauta zaton annabi ya kusan shekara biyu da komawa wata kusan shekara hudu yayi a kabilan Banu sai wani abu ya faru saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tsara abinsa annabi ba zama ba tashi zai yi a unguwan bani sa'ad ba ku lura duk yaron da ka kai yayansa wani waje ka je ka bada wata baiwar Allah yar uwanka ko kakarka ran da ka je ɗaukowa fa rigima ne sai rai ya ɓaci sai hawaye ya zuba idan kai kana da tsananin tausayi wani lokaci sai ka ce ne na haƙura eh ku rike yaron ko ku rike yarinya garke sai a samu kai kana zaune a nan azare a kasuwar kaji yarka kuma ta tashi a alimari alimari ne ko alamari in alamari ne alama in alimari ne alimari kenan wane ne daidai to sai yarka ta tashi a can ko ba mamaki yadda ta tashi a can din sai ta saba da mutanen can sosai karshe aurenta ma ya kasance a can ne kaga bangaren waɗansu jikokinka a can ne za su tashi in ba yi sa'a ba da za ka ɗauko yar ka dawo da ita cikin 'ya'yanka ba za ta iya sakewa ba ita ta fi son can ta rinka zama a can ƙauye abinta tana cin tuwon doya tuwon rogo saboda ta riga ta saba da shi misali to kaga irin wannan idan kaddara ta biyo haka zai faru to da an gane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to da karshe a banu sa'ad zai tashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba haka ya kaddara ba amma dai ya kaddara zai zauna a hannun halimatu sadiya shi yasa aka ce komai abinda duk ka gaishe ya faru kaddara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah yana iya canza kaddararsa wasu malamai suka ce Allah ta'ala yakan ƙara albarka makaddaran da yayi ko ya kwashe albarkan kaddaran da yayi abinda ake nufi da canza kaddara kenan amma mu mun fi goyon bayan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yakan canza kaddara ta wace hanya ta hanyar addu'a wala yaruddu al-qadara illa duwa ba abin da yake canza kaddara sai addu'a in dai ka dage da addu'a to kowace irin kaddara Allah tabaraka wa ta'ala yana iya canza ta in dai bata faru ba in ta riga ta faru to tari na gaba eh na baya kan ya riga ya wuce to lokacin da manzo Allah yake amgon da Musa ya riga ya saba da yara har kiwo yana raka su to da suka fita bayan gari suna kiwon ƙananan dabbobi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'iku guda biyu suka zo suka kama ki karafi da yaki wannan kama shi ƙarfi da yajin da suka yi sai sauran yaran suka watsi suka guggudu aka samu abokin kiwon ke sai ya gudo gari a guje ya zo ya ce mahalimatu sa'adiyya ga waɗansu mutane sun zo sun kama ɗanki har sun danne shi ƙarfi da yaji ya ce mata ni ina tsammanin masu kake shi ne suka yi ko kake shi za su yi shi ne aka faɗa wa mazaje suka fito kafin su zo mala'iku abinda za su yi su daga sun gama suka samu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kalarsa ya canza ba yadda yake kamar da ba yanayinsa ya canza shi ne suka dawo da shi cikin gari suka ce muna baki shawara ki mayar da shi wajen mahaifiyarsa domin kada a yi gudun gara a tadda rago kuma Allah tabaraka ta'ala ya kaddara kakkutada wato tsaga kirjin annabi da aka yi na farko an yi ne a cikin anguwan banu sa'ad lokacin annabi yana hannun halimatu sa'adiyya shine abin da za mu karanta malai sai kakkutada وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني سعد haka annabi ya dawo da dabara zuwa anguwan banu sa'ad hatta idza kana ba'dahu bi ashhurin ala qawl ibn isaqa haka sai bayan watanni ne wani abin ya faru wa fi sanati rabi'a min maulidihi ala qawl al-muhaqqiqin haka sai a shekara ta hudu ne da haihuwanta a bisa maganan malaman tarihi masu tahqiqi kamar yadda na yi bayani saboda maganar tafi karfi kun ga ibnu ishaq babban malamin tarihi ne sai abin da yake magana bayan halimatu sadiya ta dawo da annabi wajenta da yan watanni ne aka tsaka kirjinsa malamai suka ce kaman akwai wahami a ciki tun da ce a wajen kiwo ne dai shekara biyu ya za a yi a ce ya tafi kiwo har jeji yana da wahala ai dan shekara biyu sai dai ya kiwo a cikin gari ko a cikin gida ba zai yiwu ba amma dai shekara hudu zai iya yiwa to wannan shi yake gwada cewa duk girman ka amalanta kana iya yin kuskure ai wanda ba ya kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi duk farfesancin ka eh kana iya takka kuskure balle dokta ina da Muhammad ba a da ku nake yi ba a ko menene za a iya samun kuskure na bangaren gehimi ai kaman wanda ya hadda ne ana ce masa gwani ana ce masa gwani wata rana wallahi sai ka ji wata aya ko wata kalma ya tsare ta shi da kansa jikinsa zai baki abin da ya ba daidai bane sai ya yi 24 hours ba ya jin daɗi domin a gwada masa cewa kasawansa idan adam ai idan kai ba annabi bane ko ba manzo bane dole kai kuskure ana iya samun kuskure saboda haka shi yasa malaman tarihi ba su dauki maganar ibnu yusuf duk da kasancewa har kirari suke masa sukan ce fa kullu man ja'a ba'dahu fa huwa ayalun alai wannan fa kirari ne suka ce wallahi babu wani malamin tarihi na musulunci da zai zo bayan sa bai dora akan nasa ba bai yi sa ba amma kaga a wannan nukta wannan point sai aka ce maganar sa tana da rauni ina fatan an gani na so annabi yana da shekara hudu aka tsaga girjinsa wa qa'a hadithu shaqqi sadrihi batun tsagun kirjin annabi ya kasance rawa muslim imam muslim ya ruwaito hadisi an anas daga anas bin malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل أنا أمان جنا بعد الأباري النبي أباك الأباري ملائكة جبريل يا أبو يقاني وهو يلعب مع الجلمان ينا تاري واتو ينا واسا تاري ديارا irin wasan nan na wajen fiho haka kun san dabbobi suna abin nan yara kuma suna wasa fa akazahu malaika jibril yana jagorancin malaiku da yazo kawai sai ya kama shi fasara ya kake shi da ya kashe shi fa shakka an kalbihi ya tsaga kirjinsa fa takhraja alqalba ya fitar da zuciyar fa takhraja minhu alaqa ya fitar da gudan jini fa qala sai yace hadha hazzu shaytan min yace wannan rabon shaytan ne da gare ka kuma ga salahu sannan ya wanke fi tsaftin a cikin filet ko kuma dan ainihin wato faranti min zahabin wanda yake zo da shi na zinare jima'i zamzama da ruwan zamzam thumma la'amahu sannan ya matse shi ai jama'ahu wa zamma ba'dahu ila ba'dir ya hada bangaren sa da bangare ya matse thumma adahu fi makani sannan ya sake mai da shi a wajen to kaga daga nan zaka fahimci cewa maza Allah wanke zuciyarsa kai ma kana son ka wanke zuciyanka da ruwan zanzan in ka je sai kai sai ka da bismillah da kyakkyawan niyya sai sai kai ta sha da bismillah da kyakkyawan niyya tunda ma uzamzama lima shuriba lahu to bayan mala'ika yayi wannan zuma da hufe makani shikenan sai mala'iku suka bata gaba daya a wata ruwaya ta imamu ahmad mala'iku jigajigai guda biyu mala'ika jibrilu da wani kenan nan kuma an ce mala'ika jibrilu da sauran mala'iku suna jagor abin da yana jagorancin su tunda shine shugaban mala'iku suna masa rakiya to bayan sun gama sun tafi waje algilman ya tsauna ila umme sai ga yara sun zo a guje wajen mahaifiyarsa ya ane zai irigi wanda take kayan da shi فقالوا suka ce inna muhammadan qad qutila suka ce muhammadu fa an kashe shi an fa kashe muhammadu an kashe shi wa taqbaluhu saboda haka sai suka zo rututu da yawa eh wannan kai imajin ko imajin a kauye in aka ce ga wani abu ya faru ai kaga mutane da yawa ne mai dauko sanda mai dauko takwabi mai dauko kaza amma a birane ana ce ga wani abu ya faru sai kowa ya nemi wajen buya sai kowa ya nemi wajen buya ya sa mutanen ƙauye sun fi taimako an fi samun haɗin kai Allah ya kyauta fasakbaluhu suka zo rukutu da yawa suka fuskanci annabi wa huwa muntaqiul law amma annabi launinsa ya canza sai mutagayyirul law wato kaman a ce mutum rashin lafiya haka ya same shi na lokaci guda sai ga fuskarsa ta canza yanayin jikinsa ya canza to lokacin da suka zo suka same shi suna tambayarsa me ya faru ya ce yanki dai kawai wadansu mutane sun zo sun danne shi bai san me ya faru ba kaza kaza kaza shi ne kawai suka gyale shi kala ana ana tsammani ya ce wa karkuntu ara asar asara zalikal makritu fi sadrihi ya ce ina ganin alaman ɗinki fa kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ne ana tsammani shi ne yaron gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya gwada masa alaman wannan dinki a kirjinsa kuma Anas dan Malik ya haɗu da annabi ne bayan annabci da shekara nawa da shekara goma sha uku lokacin annabi yana da shekara nawa a duniya eh yana da shekara hamsin da uku a duniya kuma wannan abu ya faru ne annabi yana da shekara hudu amma duk da haka yana ganin alaman ɗinkin sai dai a can baya ana ɗan maliki ne yake ba mu labari to shi ya ba shi labari tun da lokacin da aka yi mai yiwa ma mahaifiyarsa ba haife ta ba sai na tambayi liman ne eh ina lokacin ana karatu haka ne ana ta jajjawo abubuwa da yawa sai ga kowane abu ya kamata a ce a warware shi akwai amsan da malamai suka bayar wato hadisi duk sahabin da kaji ya ce maka annabi ya ce kaza ko ya bada labari irin wannan musamman ana tsammanin shi faɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wannan hadisi ya ci karfin nana Aisha ma radiyallahu anha balle ana dan malik amma su biyun nan suna daga cikin waɗanda suka turo hadisai saboda bayan hadisan da suka ji daga wajen annabi kuma sun ji hadisai daga wajen takwarorinsu da yawa shi yasa hadisan su yafi na kowa yawa shi yasa karatu aka can za ka yi karka yi a wajen malami guda ɗaya ka yi a wajen malamai da yawa sai ka tattara karatu da yawa idan kana sauraron wannan kana sauraron wannan kana sauraron wannan kai da kanka wata ranar ka saurari dan hayaniya za ka gane dan hayaniya ne ba zai kare ka da komai ba za ka sai kai watsi da shi kwarai da gaske eh ba kamar samari ba su sun fi son a ringa kai da Allahu akbar eh kuma gari an kawo maka sakara guda ba za ka yi karanta ba da aka za ka ba ka limancin juma'a ka zo ka yi karatu kuma kana karanta kana ta kosawa ai bai ba ka yi kuskure cikin aya ka yi kuskure cikin hadisi ka yi gaba ka dawo baya an an maka gyaran ma ka rikice ba za ka iya gyarawa ba ai bai ba na to wannan abin da ya faru kenan saboda haka manzo Allah ya gwada musu Anas dan Malik wannan tsagun jiki tunda ya shi yana yaro yana gidan annabi zai iya gani eh yaran gida don sun ga kirjin mai gida ko doron mai gida wannan ba matsala ba ne wannan ba matsala ba ne sai dai ba a cika son a bari hakan nan ba yara suna gani kwarai da gaske saboda wani kirjin mai gidan za ka samu ko jaki jaki har yayi gurgura to yaron ya gani fa ya rinka suma kenan ya rinka mafarki kenan ya rarrazana to yana da kyau a rinka kiyayewa na'am ila ummihil hanun to tunda wani abu ya faru yanzu annabi zai dawo zuwa ga mahaifiyarsa mai tausayi wa kashiyat alaihi halima halimatu sadiya sai ta korata ba da hadhihi alwaqa bayan wannan abin da ya faru ga annabi hatta rajatu ila ummi har ta dawo da shi zuwa wajen mahaifiyarsa fa kana inda ummihi sai ya zauna wajen mahaifiyarsa kun ga dalili kenan dalili kenan ba don haka ba ba za ta sake shi ba garke zai tashi a ƙauyen eh to amma dai ta dawo da shi karfi da yaji annabi ya zauna wajen mahaifiyarsa ila an balaga fitta sinina har lokacin da annabi
وفاء لذكرى زوجها الراهب أي أجل أجل المدينة دون أمره يكتب وبدا فتح قبر ما يجوز لها يكتب المدينة وكثرت من مكة saboda haka ta tattara da birnin Makka masu adan tana ne yanke ila ta tafiya tabbagu nahwa kan sami'a kilomita wanda tafiyin ya kai tsawon kilomita ɗari biyar. Wannan mun gaba, tsakanin Makka da Madina a wannan lokacin da ke kilomita ɗari Amma yanzu yana kyau ta bakin tafiyan kilomita ko da tamanin. Dari uku ko da tamanin ko da wajen ba da duk sauran
a birnin Madina, wato miƙatu a halin Madina, inda mutanen Madina suke ɗaukan ihrami, kusan ma mutanen duniya yanzu da yawa, in ka ce ma 95% a nan suke ɗaukan ihrami ma ba mamaki, suka kowa ke bi Madina ke faru.
Yanzu bulbulin mama unguwa ce, kawai kana shiga mota daga masaukinka, ana zagayawa da su haka, haka kawai sun su kwanu. kuma bayan sun fita daga gurbin yasa nan ma sai sun haɗu da waɗansu shaguna da waɗansu ko kamfanoni ne wanda suke kanne da fitin madina ba sun da kuma ba su je jin maka to maka kuma ba tunda ka ga masjidu aisha shi baya cikin harafi yana cikin hindu ne shi ne akarabu makan wanda yake kusa da ɗakin Ka'aba. Ba ma yanzu masjidu Amina a babu Ali yana kaman ai kuma duk kasuwa ma kai haka babu wani ma da ta jama'a da ya kuma Now, خرجت من مكة ساخرة بهلة تبلغ نحو خمسمائة وفيت ومعها ولدها اليتيم محمد هذا الفتن كان من قبل بدع أنت مرايا ومن سبيله من المدينة وكادم سبا قومين سمينته المرأة وأن السيد ولد وفي محمد المكلم وأن المكلم يتبع mutanen da suna mutanen da suna ko tsakanin mutum lokacin da zai yi ba su ba su masu kuma ɗauka aka yi rigina dangin mata su kan yi dangin ba su kan yi ba su kan yi ba su ba su masu tun da ba za a bar masu da su kuma ya samu
lokacin da yaro ya ta kuka
aka ba da shawari aka ce ya kamata a hana shi da kai suka ce to wanda suka rike matar suka rike matar ko da ke aka ba ta tana son ta zo birnin Madina wajen miji tsakani kuma tafiyar kilomita wajen da shi ta kaɗan za ta samu wadansu mazaje suka ce su samu da ba wannan ya ce sai da suka rubuta har birnin Madina. Suka gwada mata, kun ga Madina kan? Eh, Madina kan. Kuma ko Abdullahi bin Ibrahim da ya rakiya ma nan, kuma da ya zai da kan yi cikin yanzu. Abu ba, yarjejeniyar da muka yi da ya kare a kawo kuma haka zai yi duwa haka na ta zai yi Allah kuma ba ba ne lokacin da kuma ba ne ba ne da ba ba Thank you. yake a yi hankali da saboda shi annabi yana duba dalilin da ya sa ya bada wannan awwal ma ba shi ne ya daina bayan yan uwa kuma shi ba shi kada lokacin da aka yi yaki bada shekara da kuwa yi kura wani ba su kasa kuma ya haka kawai sai ya gani eh to ne ya riga ya kuma an gama sai ya ka da maka ne
aka zo aka tattauna sai aka ce duk fursunan da aka kama shi ya fashi kansa ya biya kuɗi ya fanshi kansa ai take hadda abba annabi ya ce kai kuma yaya aka yi haka ya ce to ni dai ka taimake ni tunda ni babbanka ne babban annabi ne kuma sa'ansa ne yace a'a yace ka taimake ni saboda ba ni da kuɗi yace ina kuɗin nan da ka boye ka ba da matarka kace idan an kashe ni ma wannan kirke yara da yace wallahi daga ni sai ita ba wannan ya sani sai Allah eh kullun da wannan ne wadansu masu dariƙa suke ce annabi ya san gaibi to kuma Allah ta'ala ya ce ma annabi wa ma kuntu alamul gaiba inda na san gaibi la sattaqtu min alkhair wa ma masani yasu ai algaibu alhaqiqi la ya'lamuhu illa Allah okay to bari in dan yanko tunda duk labaran da mu samu a gaba eh sai aka ce kowa ya fashi kansa sai surkin annabi sai ya aika wa matarsa maimakon ya aika ma danginsa sai ya aika wa matarsa saboda me yana son ya yi kamun kafa ita kuma sai ta ɗauki abin wuyanta sai ta ce a kai da aka kai abin wuyan sai aka gwada ma annabi ga abin da yarka ta aiko domin ta fanshi mijinta sai ce a a a a a saboda abin wuyan ba na ta bane na mahaifiyarta ce sai ta aiko da shi shine annabi ya ce a a a ku sake shi ku ba ta abun ku ba shi abun wuya amma da yarjejeniyar idan ya je zai turo ta yanzu kan nan samu gaba kuma abin da ya faru kenan yana zuwa aka mayar masa abun wuya yana zuwa da yake ta tattara madina sai wannan suka fara zuwa kira za ka yi haka a yau tun da ta dawo gida ta ku muka faɗa zuwa maka tada magana kafin ma ya za kar a zo a baka yar mutane da kuma iska Yeah.
Yang
to mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kaddaranta ila jaddihi al-aqu tunda kakansa yana nan
da aka yi suka dawo suka dawo da suka da ya fita na bayan sun dawo da suka eh
mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi